بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وبعد حييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كرات اللتاب إسماوي آه ونندرنا ثلاثين لتني muna cikin mustabban sallah ko har muna cikin alkunuti haka ne ko mun gama kunuti jiya a satin da ya gabata na za mu tashi a tahiya ko na malar ya ce wata shahudi sunnatun tahiya sunna ce wa lafzuhu lafazin da ake amfani da shi shine at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadallahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن سلمت بعد ذلك أو بعد هذا أجزاك مالن يتي تهيا كما إتما سنة تتكين سنون سلة ولفظه لفظ داكي أمباني لشيشيني التهيات لله دادا دان gaisuwa su tabbata ga Allah azzakiyatu lillah tsarkaka na gaisuwa su tabbata ga Allah at-tayyibatu dada as-salawatu na as-salatuti lillahi sun tabbata ga Allah madaukakin sarki assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkansa assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadallahi salihin aw ibadillahi salihin da kuma bayin Allah mutanen kirki ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu na sai da babu wanda ya cancanta a bauta mawa sai Allah shi kada yake bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma na sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan sani kuma manzon sa malam yace fa in sallamta ba'da haza idan kai sallama bayan ka kawo ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu in kai sallama a daidai nan gurin ajzaka sallanka tayi mana ya isar maka an gane maganan ko wani riwayan da shi malam ya kawo ba ita ce asalin riwayan da abdullahi dan masaudi ya kawo ba cikin bukhari da muslim an jaye ko amma shi ma wannan din ya inganta dan bambancin su kaɗan ne abdullahi dan masaudi a cikin bukhari da kuma sahih muslim ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allamani tashahuda ya koya min tahiya ya ce kafi bai na kafai tafin hannuna yana cikin tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Abdullahi dan Mas'ud na faɗa yana maimaitawa tun ba a wuce mutum goma bai shiga musulunci da haka yana da matsayi a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya koya min tahiyya inji Abdullahi dan Mas'ud cikin Bukhari da Muslim kenan yace hannuna tafin hannuna yana cikin tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda ya bada kulawa wajen karantar da ni tahiyya irin yadda ya ba da kula wajen karantar da ni suran alkur'ani saboda mahimmancin tahiyya din kenan ko ya abdullahi dan masaudu ai suna cikin qurra alaran momi wanda shi yake cewa inda a ce akwai wani a duniya da ya sani ya fi shi sanin tafsirin alkur'ani mai girma kuma idan aka ɗauki kayan abinci a raƙumi aka je wurinsa to sai ya ɗauki abinci a raƙumi ya je wurin shi to da ke bai sani ba bai je ba Abdullahi dan Mas'ud ne yake cewa Nabi sallama ya koya min tahiyya hannuna na cikin hannunsa tafin hannuna na cikin tafin hannunsa yace ya koya min yadda yake koya min aya alqur'ani sura a cikin alqur'ani saboda muhimmanci to amma shi na shi dan bambancin tahiyyar shi da wannan da kuma riwayoyin zan dan ka kawo mana insha Allah ta'ala shine na an ce tahiyyatu lillah ko azzakiyatu lillah haka ne ko yawa at-tayyibatu salawatu lillah ko to ana tsakiyar nashi ba lillah sai dai kai ka kaddara yana cikin bukhari ma'ana attahiyatu lillah azzakiyatu wattayyibatu salawatu lillah an gane maganan kuwa to shi nashi an cire wannan amma a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake riwayoyi ne daban-daban to me yasa ake samu wannan bambancin riwayar shine yanzu ɗaliban ilimi ne suke zaune gaban malami sai zamto wani lokacin da aka faɗi wannan hadisin yana wurin to shi kuma abin da ya kiyaye riwayan kaza ne shi kuma wani ya kiyaye kaza ne to shi ne sai ka dan samu bambanci riwaya an gane maganan annabi sallama yake cewa ba ciki akwai wala ibadallahi salihina ba da bayin Allah mutanen kirki annabi a wancan riwaya dake cikin bukhari yake cewa idan ka ce wa ala ibadallahi salihina kuma Allah kayi wato ainihin salatin nan dadadan nan ta tabbata ga bayin Allah mutanen kirki yace to kayi addu'a wa mutanen kirki dake cikin sammai da kuma mutanen kirkin da suke cikin kasai mana wanda suke rayuwa a bayan kasa ka musu addu'a cikin sallanka an gane maganin kuwa to irin wannan ya ce muku wannan bawan Allah da ya zo wajen malam garkawi abokin shi din nan ya ce ga kudin da za a yi tayes an gane maganin ko yawwa in Allah ya ma wani ma babban ɗalibin malam ɗin da su Allah ya mai cikawa kai afwan dan ya zo zai kabuwa da ya fara sallah kenan sallar juma'a kuma Allah ya karɓar shi a masallacin nan shi yasa wani dan goma da ya gani ya dauka na je ta aziya ne a da na ji san nake jin labari malam Umar gaskiya yana da zumtan karatu sosai ya tsufa ya kwana biyu sosai Allah ya sa in ji a sa'a so mu koma wannan din to shi ne kaga ai malam garkawin da ya ce masa malam mu kenan da ya ce masa ka koma wurin shi ka ce mishi mu ba ma bukatan tayas yanzu ko kofofi ma ba mu siya ba na taba da wannan labarin ya ce shi ba zai koma da kuɗin ba ai kaga ƙarshe da malam ya ce ka ce ka mayar mishi da kuɗin shi shi ne yadda ya dawo ya ce a sa kofa sai a sa kofa amma ba shi bane kuɗin tayas mun gode ya ce to ai ko kai baka mishi addu'a ba mutanen kirki suna yi to ai wannan wa alai ibadan lahi salihin din ne kun gane maganan kuwa in an ce wa alai ibadan lahi salihin to sai dai inda malamin shi kuma duk da dai suna raha ne shine shi aka yi sa ya sani wannan salihin ne wani zai mamaki ko? na'am shi fa wani ka bashi taskiya abin da ake ce ma taskiya shine ka tsarkake shi ka ce mumini ne wannan ba naka bane amma musulmi ne to wannan duk wanda ya kalmar shahada ya shiga cikin da'ira amma salihi fa ka haura da shi kenan na'am bara mu dan koma cikin suratul nisa idan ka ji maratib din Allah ya ce wa may yuti Allah wa rasula ulaika ma allazina أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ستمني والصالحين ai ba kaje ce wal musulmi na bane ko to haka mutum ana mai kyakkyawan zato ne kamar ka ce asabu li fulanin in zai maka wahala da Hausa asabu li fulanin khaira wallahu asibuhu wala uzaki ala lada ina ma wani kyakkyawan mutumin kirki ne amma ba zan tsarkake kowa wurin Allah ba Allah ne masanin boyen shi an gane magana wani zai ce ai yayi yawa kawai ka bashi ka ce certificate kawai mutumin kirki ne an gane magana abin yana da wahala dalili ko na faɗa muku cewa wani bawan Allah zai sauke ma matan mu za su sallama kaya wani arne ya harbo kibiya daga can nesa sai ta da mai ya faɗi take mutu suka ce kai amma yayi ta ana dawowa kuma gashi hidiman matan manzon sallama yana ma annabi ne hidima kwana ya kare cewa ya faɗa muku yana shiga maganar da ba ruwan shi kun gane magana mutumin kirki ne bawan Allah ne amma harkan da ba a sashi a ciki bakar kuma mutum ya je wazi ba ce kai ba an ce ba harkan da baka ba a akwai abin da kai ka san baka a ciki na'am to irin wannan shi ma matsala ne shi yasa akwai wasu daqa'iq mana ƙananan abubuwa wanda ba lissafa da su ba mun kuma sanadin wutan wasu ne da yawa Allah ya tsare mu akwai abin da yawa baka manzo sallama ya ce mutum fa zai furta kalma ne ko ya waiga ma'ana baka sa ta a cikin lissafin matsala bace kuma za ta yi sanadin wutar jahannama shekara 70 mutum yana gangarawa magana ashe ta bata ma Allah bai so ba shi kuma bawa bai ma lissafa wannan maganan a cikin wani list ba eh Aisha ta ran ta ce kai banda dai maza ba mai kuma ya gani jikin safiya gajeruwan mata an gane magana annabi ya ce wannan maganan ko a teku aka sa shi sai ya bata shi da wari kaga ita bata ko da kishin ne ya dan motsa amma kuma bata ya dauka wani abu ne ba ya kuma ana irin wannan ba ya ce to ko a teku aka sa kogi kenan ko sai ya gurbata shi saboda warin magana an gane magana to ba wannan ba ala ibadallahi as-salihina da bayin Allah mutanen kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka kai wannan to kai addu'a wa duk wani mutumin kirki shi yasa daga cikin siffa ta mutanen kirki shine kyakkyawan zato ga dukkanin mutanen duniya ma'ana kar ka zama kai kullum mai bibiyar sharri an gane magana akwai wanda shi baya ma sai ta ana faɗa da irin wasu amma shi burin shi ya ji ne sharrin wasu to wannan alamar zuciyar shi tana da matsala ne yasa mun zasu nan wata rana yace musabai ni ba na so kuna yin faɗa mun laifin wani laifin wani yace ina so ne in fito in ga kowa da fari an dai gane wasu ayyuko yawa wanda ta bayyana kuma wani abu ne daban an gane magana bibiya kuma sai an gano ba fa wani ma'asumi sai annabawa da mun gani an gane magana duk wanda ka gaishe yana kuskure yana kuma iya yin sabo an gane magana amma kila ana sa ran kyawawan sun fi mene muna shine kawai da haka duk wanda zaka bibiye shi kace sai ka gano kuskuren zaka gano kai ma in za a bi naka kuma za a mene kun gane maganan kuwa su shine mutumin kirki shi zuciyar shi kullum a wanke ne baya mummunan zato duk wani yanzu kun ga kowanne rikicin na ashar jallana da aka yi ta magana annabi yana tsakiya ne wanda kuma da yawa sahabbai sun ce za ta aika to kaga karfin imani da bambanci an gane maganan su duka mu zama masu kyakkyawan zato ga junan mu kawai shine zaman lafiya shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake karantar da sahabbai shi game da zamantakewa yace ya isa mutum kayan zunubi ya wulakanta dan uwan shi musulmi laifi ka zaka zo da shi da kyar a kiyama wulakanta musulmi ba ka ci mutuncin shi haka ya mun ba daidai ba fa na faɗa wannan kuma ba laifi bane ba kar kuma je ya haɗa abin guda biyu Allah ya ce ban yadda mutum ya je yana faɗan laifi ba sai dai wanda a zalunce shi yana iya cewa ne ya cuce ni ku dan gane maganan kuwa dan wani lokacin an ce kuma sai wani ya ɗauka sai ya haɗa ya buge da an yi magana ya ce to ai ka wulakanta ni kun gane magana shi kawai yana kosa sai ya ce mene ka wulakanta ni akwai abin da ko ba haushe ne ya sani ka wulakanta mutum ne an gane maganan to irin shi ake magana dan wanda yake wannan sana'an shi ne ya wulakanta wannan ya wulakanta wancan to mai zina da uwan shi ma baya laifi haka annabi yace mai zina da uwan shi baya laifi shi wannan shine senior din to ga mu kuma a wurin mu wani kawai a dauka kawai burgewa ne ya wulakanta wancan ya wulakanta wannan musamman kila Allah ya bashi matsayi ko kuɗi ko mene kuma na uku ba guda uku ne manyan ba ko ilimi shine mulki kenan ko ko kuɗi ko ilimi sai wanne wanda ka faɗa sarauta shine mulki ko ma'ana dai wanda zai iya amfani da shi a abin nan Allah ya samu dace shi ma din kuma zan danyi wannan duk da muna dan fita da yawa amma dai a yi hakuri shi ma din zan yi wato wani tuka da wani lokacin sai a ce to ai karatu ba yake da karatu misali yanzu sai ina can cikin 'ya'yan naku da jikoki ina karatu sai ka zo dole sai ka gani ni kuma ni ina aikin da su sai ce ka yi haƙuri ka da ajima ha gani wulaƙanci suke na ba kun gane magana ba wulaƙanci ba ne sallan azahar ne suka haɗu da nafula na'am da wani za a yi kenan to wancan da na karɓa aikin kun gane maganan kuwa in dan ta wannan majalisun ne ba wani gori ne ba wazan da wannan garin ba gaskiya ne ko malamin namu ma da na yi ta roƙo hasu biyu cewa nake makarantar da na buɗe ina ganin ana samun matsaloli da ina nan kuma kila wasu abubuwan da ba haka ba ya ce min ba don kar a ce kana koyarwa a makaranta na ba ka yi hakuri ka daɗa gogewa na ce na gode mana in ba haka ba na tambaya sau biyu na ukun ne na samu da kyar da kyar ba haka wannan saukan da na je haƙar aboki nan ya kalle ni sai haka shi har yanzu ban kyauta musu ne kawai ya zan tafi in bashi da aiki an gane magana tare da akwai wasu to amma kila yanayin sabu da sauransu kan ce malamin mutum ne zai tafi sai ka ji wani iri ma'ana yadda muka saba da shi da sauran kuma yadda ake abubuwa Allah ya sa mu dace to don miji aiki ne ka ji kila na baro Kaduna na dawo nan saboda yaran ko to kaga kai naka na fulani bai wuce ba haka ba fa an gane magana to sai zama ina sallan azhar sai ka ce in yanke in kama na fula ta bayan azhar da sai ka bar ni yi ne an gane maganin kuwa su Allah ya samu daji yi sa'anu lokacin ana ga musallan shi za gana matsa na tashi to ga can suna jira na kuma shi din ne haka da masu ku ne masu laraba ku ya yi kilashin Allah ya samu dace Allah ya karɓa mana so abin da ya sa na faɗi wannan shi ne wani yana jira ne ko ka faɗi magana kishiyan shi in ka aikata sai mene sai kama ka da shi misali ba an ce wulakanci ba kewa musulunci ba to yanzu shi ya zo yana so dole in bashi mene lokaci na to tunda kuma ba zan tashi daga wajen yaran in zo wurin shi ba ba na ba na mene ba da kirki ka gane maganan kuma abin da na yi wulakanci ne ka gane so kaga wannan ba wulakanci ba ne wancan shine wajibin da ni nake gani yake kaina wannan kuma karawa ne Allah ya samu dace amma duk abin da ake ce mulakanci manzo sallama ya tabbatar da shine a karshe a riba na laifi shi kuma mai riba ma inda zaka ga Allah bai daga mai kafa ba cewa fa duk wanda yake ci riba a kiyama zai tashi yadda gabe farfadi yake yasa filin kiyama inda da sallon kallo da an sha kallo za a ga mutane daban-daban to kana ta kanka da zaka da kallon wani Allah ya samu dace mutum biyu ne dama suke fada da Allah da mai zagin auliya'u na gaskiya da kuma wanda yake cin riba to waɗannan sun ce ma Allah ka shirya na fito ya kawo maganin ce ka san ko dai wannan yana da rindina ai Allah ya tausaya mana na'am wa ala ibadallahi salihin ko asadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa asadu anna muhammadan abduhu wa rasul yace idan kai bakin wannan ma ya isa to kuma ina maganar misali tunda zamu dan kawo wannan din insha Allah ta'ala idan ne wannan wani lokacin ka kalli misali sallah azhar ka wani lokacin zaka samu akwai bambanci tsakanin tahiyyan farko da ta biyu tsayi ba haka bane zaka samu misali gajartawa liman zaka ga a tahiyyan farko da yawa su kawo nan sai mutum ya kabbara sai mene a na biyu ne salati da addu'o'i da waye da waye sai ga an dade kafa a mene kenan sallama to amma idan mutum ya tahiyyan farko wannan ke na shaɗu Allah ilaha illallah a tahiyya na farko kuma ya kara da salati ya kyauta hakan ya tabbata an gane maganan ko in kudu da wannan ai cewa yayi idan kai tahiya kana zuwa daidai nan kai sallama yayi an gane maganan so da haka idan ka kara da yimu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama salati salati dai da ka sani wannan ta ibrahimiyya wannan dai ko ko ta riwaya dai akwai wanda na bada misali malamai suka bada kaida kai wani ba Allah ya sa mu dace yace in ka zuwa nan ma ya isan ma to kaga kenan duk abin da zaka kara a tahiya wannan kari ne kawai wa in sita kulta in kuma kaga dama kana iya ka kara da wasadu annan ladhi jaa bihi muhammadun haqqun na sai da abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ne shine musulunci ko wa annal jannata haqqun kuma aljanna gaskiya ne wa annan nar haqqun kuma wuta ma gaskiya ne saboda ai akwai bangarorin da suke musun an yi wuta ko ba ai ba an gane sannan kuma akwai bangarori kamar da nake magana firak littafi ne mai zaman kanshi alfirak bain alfirak ma'ana kungiyoyi daban-daban wanda suke jingina kan zuwa ga musulunci amma suna mawuta fahimta kishiyan wanda sunna suke mawa haka ma suna ma aljanna wato fahimta kishiyan wannan saboda kamar yadda na faɗa muku ne saboda shekara 700 an tattauna wai wannan aljannan ta sama ita ce annabi adamu ya sauko koko dai aljanna ce a duniya dama wannan kawai local one sai da kalmar aljannatu shine garden irin lambu din nan haka an gane in kira aljanna saboda tana da bishiyoyi masu ban sha'awa wurin shakatawa ne an gane so shine amma karshe dai kowanne sun kawo hujjojin su karshe dai masu hujjan cewa ta sama ce tunda an ce mai ya sauko ba a saukowa daga ƙasa yanzu kamar ina zauna nan tabarman sai a ce sauko amma yana kujerar da za a ce mene sauko kaga yana sama kenan ai ko so Allah ya samu dace ya ce wa annan jannata haƙun wannan nara haƙun wa annan sirata haƙun kuma siraɗi ma gaskiya ne an gane ko ya saboda maganganu duk wannan da na faɗa muku akwai maganganu ne na malaman lokacin suna yi suna sanin me suke faɗa yanzu in yaran yau ne ba ran ɗan dawo da mu duniya akwai abin da wani ɗan siyasan ya faɗa kai ka san yana yi da wani ne kuma ko da an ce wani da wani kake yi ya ce ƙarya ne amma shi ma san da yake cewa ƙarya ne ya san ƙarya ne an gane maganan ko sanda ya ce ƙarya ne ba shi yake yi ma ba zuciyar yi tana cewa ƙarya kake yi to shi ma wannan duk yaran da zaka ji suke yi suna yi da wasu ne an gane maganan akwai waɗanda suke mafi yawanci kishiyantar wannan maganan ne to sai su ce kaza ne annas sirata haqqun wa annan nara haqqun yasa nace muku cikin temiyar tafiyar da aka yi tambayar da aka yi bai temiya game da aqidan sa wani ne yana tambaye shi menene aqidan ka ibnu taymiya to ai kaga yace wa kada siratu yumaddu fawqa jahannam fa hum wahidun najin wa akhar muhammadu yace sirati za a kafa shi a wutan jahannama shine gadar wanda ya kadaita Allah zai samu ya tsira kuma dai da yane ne koda ya karce koda ya yi jina-jina ya dai haure yace amma wa akhar waɗanda ba su kadaita Allah ba su kuma zaka suna fadawa cikin ramin wutan kawai Allah ya tsare mu yace wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha kuma kiyama tana hanya za ta zo babu shakka game da ita yasa kiyama fa kawai abin da ya rage kawai fitowar rana ko kuma bayyanan dujal amma duk wasu ƙananan alamomi na tashi alkiyama kusan an 100% kusan 90 something ma ya bayyana na dama kiyama cikin alamunta akwai kashe-kashe kuma yana yi a yanzu cikin ƙananan alamunta ba ai ko annabi muhammadu ma sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma alama ne kaga ko muna da 1400 baya da wani abu ko to dukkan su irin kasiyatun ariyatun kaga mace tsirara ta sa kaya amma ba rufe tsareci ba ko dai ya dama jiki ko kuma shara-shara masu bulala kuma suna zaluntar talakawa shi ma ai kasan bulala akwai ma'anawi ko akwai na cuta wanda ake zana mutum akwai kuma wanda ake ɗaya zanen yawa yana ji a jikin shi ba bulalan duka ba amma yana ji mene a jikin shi to duka yana ta faruwa kaga masu kiba ɗauke ilimi duka ga sunan da ba za su nama ya faɗa kusan duka sun bayyana to amma waɗancan manyan su gaskiya a jere kawai suke tafiya kawai shine idan misali ranar da ta fara fitowa an dakatar in zunubi ne a idan ladan ne ma duka wannan bata ma kai lokaci ne kawai ma'ana aikin gaba ya gama idan mutum zai kwana yana astaghfirullah Allah ba ma zai yafe mai ba shine mazala yake cewa man taba kabala an tatla yashan su magriba taba Allahu alai wanda ya tuba kafin rana ta fada ta inda take fitowa to Allah zai ansa tuban shi kenan wanda bayan bayan fa Allah ma ba zai ansa ba Allah ya tsare mu da tuban muzuru ko wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha saboda girman kiyama manzon sallallahu alaihi wasallam sai ga yana kuwa ma kiyama yadda ta ita da wasu ayyukan alkhairi kamar yanzu misali da yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da rana ta karshe yadda akwai ranar da zai tsaya gaban Allah to me yasa annabi sai ya ware wannan ranar da kuma imani da Allah saboda kiyama imani da ita kala biyu ne kala nawa akwai fadan baka akwai kudiri a fadan baka shine yanzu misali wanda ya tabbatar zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki kuma ya yarda ayyukan shi sai a hankali kana ganin ba zai ji tsoron haɗuwar da shi ba na'am to amma nawa ne za ce musu misali na bakka da Allah ya ce to da ma da wa nake haka ne ku nawa ne zai rinka abubuwa wanda kai ka san wannan bai tsoron ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki bara maka misali a duniya mutumin duk da ya tabbatar gobe za a shiga kotu kuma ya yi kisa kuma hujjoji sun tabbata alkali sai ya yanke mishi kisa gobe don Allah kana ganin yau zai rinsa sosai me yasa saboda zulumi da haka ne to Allah ne fa zai yanke hukunci rayuwar da mutum zai dawwama a cikin wutan jahannama kuma ya san duk abin da ake yi na wannan shiga wutan yayi amma kuma yana yana ta hangala baki yana dariya wai ya imani sosai kuwa kun gane maganin kuwa e na yi imani da baka wannan wani abu ne amma can cikin zuciya fa yanzu misali ba mun yadda Allah ke arzata ba na'am amma da ke mun yadda baya ruwan kuɗi daga sama muna bin mene kenan ita gaza lasbab to shi ma wannan da ya yadda da lahiran ta gaskiya zuciyar shi to da ya taka tsantsan da duniya kun gane magana to shine ake maganan wannan imanin wa anna sa'ata atiyatun an gane magana shi ko saboda rikicin kiyama ne Allah sai ta kiranta da suna daban-daban kaje ya ce alhaqa malhaqa la uqsimu bi yawmil qiyamah iktaraba lin nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim alqari'atu malqari'atu idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu sayyarat wa idha al-isharu uqilat wa idha al-wusu husrat wa idha an-nufusu zawjat wa idha al-maw'udatu sayyarat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha as-suhufu nushirat wa idha as-samaa'u burit wa idha al-jahim wa idha al-jannatu uzlifat duka yana magana alaman kiyaman ne ga tanan kawai an kawar da hasken an kunna makoki wuta kiyaman ce kawai tana hanya yana ta wannan jero wannan idan ka ga kaza idan ka ga kaza an nika duwatsu an yi waye duk ita ce fa wannan sa'atu din nan take hanya ka san ko dai ko anan ne ka ji wani tsawa ka ka sojoji sun kewaye gari ka ga dirage ta sama ku gane maganan kuwa ka ga motoci ta gabas da yamma su kai wani ake so a kama sai ya ce wani mutum ne guda ɗaya a garin balwa kasan yana da mahimmanci na'am to Allah yake cewa in kiyaman za ta tsaya ba za ga ranar ne an kawar da taurari suna faduwa duwatsu suna an nika su itatuwa an fisge su kogi an kunna ma wuta duka ita ce fa take hanya za fara wannan yake shine aiki sai ka ji dan yana cewa me yasa ne ta ne ita kasan saboda girgiza take bugawa take to wannan ranar ne ake so ka yadda akwai ta yadda yadda akwai ta kuma ba faɗan baka ba an gane magana yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah bai taba dariyan da aka ga korin shi ya bude ba shekarar 60 da uku da watanni a dai san ku ai ba yaro bane balle kace ai an yi sauri ne shekara 15 ne aka dauki ran a in kuma kana maganar wancan kafin ya zama annabi ne to ai yana annabin yana shekara 23 yace yana kallo mai hura yayi ready yace ni ne zan yi da duniyan ku kawai ba bako ne na zo in koma yanzu sari sako ne ka je kaduna kawai za ka karbi zaganka a gurguje ne saboda target ɗinka da yana to irin shi ne fa akalla ake so kai ma duniya ma'ana kai daga lahira ka zuwa ya da ba ma yanzu yanzu ka kosa ka koma ina lahira to guzurin ne fa babu fa shi yasa da zainul abidin ali ibn husayn ibn ali yake cewa a cikin baitukan shi din nan yace laysal gharibu ghariba shami wal yamani innal ghariba ghariba lahadi wal kafani safari ba'idan wa zadi lan yuballighuni yace bakon yaman ko sham kaman kace bakon saudiya ko bakon america ba shine bako ba bako shine wanda ya waye gari cikin farin kyalle a ramin kabari yau gidan kenan da ya koma na yana bakunta yace tafiya ta doguwa ce kiyama ce zan je kuma ga guzurin baya wanda yake wannan magana fa jikan annabi na biyu ne ta dai san ko in dangantaka na aiki za ta yi ne mana husaini ba jika annabi na farko ba to ɗan shi aliyu suna shi ake ce mai zainul abidi ne shi yake wannan magana wanda annabi salama ya ce yin sadaka da daddare na kawar da fushin allah maɗaukakin sarki to shi da daddare yake kai ma kwakware matan da mazan suka mutu yake ije musu a sauri da safe sai dai su ga buhun shinkafa yin yaran yanzu ne da manja da sauransu aikin alkhairi dai ba ma ya so a san yayi ga ibada amma yake cewa tafiyar shi mene kuwa doguwa ce wazadi lan yuballighun yace wannan fada na mutu sai ga yan uwa masoya na na jiki jikin suna cewa a matsaje a haka ramu haka maganan yake ayi nan ayi tan ana neman lakabal burin a wanke ni a sa na a sutura a dauke ni a kai amma da adam sai ta manta ya sa ko sabon da ana tun misali kana kana lissafin lahira za ka rage wasu abubuwan zan rage za mu rage amma mu kullum lissafin mu shine dan awu ko na'am abu ɗaya ne ma fa kawai take dan takura mu shine rashin lafiya idan ta zo ta dan gitta sai mutum ya fara lissafin to ko dai na'am sai dan fara gyara nan da can to ya fara gyara nan da can kuma ya samu lafiya sai ya watsa Allah ya samu dace shine wani mai baiti yake cewa وتنسى أن الأهبة بعد عسر وقد كنا عظاما باليات تحول عن قريب من قصور المزخرفة إلى بيت التراب yace bayan an kwana biyu na Hausawa da dangi da yan uwa duk sun manta da mu an manta da mu dai lokaci bayan lokaci kaza an ce Alhaji Kala Jawani yace a dauko mutum daga gawan shi daga saman gidan sama bene wanda yake cike da kwalliya na miliyoyin naira a zuwa sashi a cikin ramin ƙasa ba haka ne ba? muzakkarafatun ila baitul turabi wannan shine dan adam amma kuma kullum ba da safin ya zami mu gyara yasa wancan dan tattaunawa da muka yi ko mu ce muhadara kenan ko zauna lissafa wai kai a yau mai kama Allah wanda kake gani cikin daren nan in an zara ran kila ija maganin sallah zahar la'asar magariba isha wannan wajibi ne an gane magana su magabata idan suna faɗan wannan sukan faɗi wani abin da suka san sun yi shi nafula ne ƙari ne ka sauke farilla kuma wannan to mai kokari kai wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma Allah zai tada waɗanda suke cikin kaburbura kusa a ciki akwai waɗanda suke musun cewa akwai azaban kabari ko rahaman kabari an gane magana eh shi sa na Aisha hadisin yana cikin Bukhari kuma yana cikin Muslim tace wasu Yahudawa guda biyu suka zo suka ce ma Aisha sun shigo gidan kaman mu ne yaran yanzu tunda suna cikin unguwanni suna rayuwa tsofaffi ne mata suka shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo raka ce to kuma har na da suna shigo gidan wani sama to wanda aka hada baki da shi sanda zai ma annabi asiri tunda ni na yadda asiri gaskiya ne an gani wanda Allah ya kaddara ya same shi kuma jarabawa zai same shi ni haka wannan shine ina tare da wadancan ne bana tare da wannan Allah ya sa mu dace da shi ne hadisi dai da kamar rana azhar ba zan yi musun shi bane wanda ta ruwaito ni na yadda da ita shi kuma wanda ya ruwaito shi ma can na yadda da shi shi kuma wanda ya faɗi maganar shi ma na yadda da shi ba annabi ne ba ta labari ba Allah ya samu dace to mushahidi shine in ka ce misali an ran ba sa shiga to wa aka hada baki da shi yaron dan aikin gida ne bai yahudi ai aka hada baki da shi yaka samu gashi jikin kum din yaka kuma balla guda daya ai da haka tsofaffi ne mata guda biyu suka shiga gidan manzo sallama baya cikin gida a lokacin sai suke fira da nanaji suke ce mata aiko a cikin kabari yahudawan kenan ba fa kiristoci ba masu gidan kiristocin kenan ko yawwa su suka ce mata ana azaba a kabari to kaga ai abin zai zai ma fi dada fito mana fili ko in a cikin attaura akwai maganar azaba yana to kaga injila min babu aula shi yafi dacewa a samu ko sannan qur'ani ya dada tabbatarwa haka ne Aisha to lokacin karatun maganar azaban kabarin bai zo kanta ba bata sani ba kenan ko tace fa kazzabtuhuma na ƙaryata su nace ƙarya kuke yi kuma ban ma sa a raina zan yarda ko na azaba kabari ba da annabi muhammadu sallallahu alaihi salama ya dawo gida sai na ce ya rasulallah sallallahu alaihi salama muna magana wai kaji maganar nata ko wai wasu tsofaffin yahuda ne guda biyu suka shigo cikin gidan nan mata wai ka gani ko za a mata shine wai kaga maganar da kai ma ba bata zauna maka a nan ba kenan ko wai sun ce idan aka je kabari wai ji su fa su suke ba ita ba su su sun tabbatar akwai abu ku gane magana irin da kana nuna kai ƙarya ne dai kawai wai sun ce wai akwai azaba a kabari annabi ya ce gaskiya ne abin da suka faɗa ta ce daga ran kuma za ka ji annabi ko ciko ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-kabari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min wasihid dajjal azab al-kabari ya ce mata gaskiya ne sannan kuma ka dauki riwayar Barra'u dan Azib dogon hadisin nan da yake cikin Bukhari an gane magana sannan kuma ga ga hadisin ruwayan asma ita ma da ta ruwaito cewa azaban da ake ma waɗanda suke cikin kabari ita ma asma ta ruwaito Allah ya samu dace to da yace wa annallaha ya ba'su ban fil qubur to shine su galibi arna ne ake ta dragin da su akan cewa za a tada za a tada yasa ta ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Allah ya kawo muna cikin suratul isra'i suratul ne ma isra'i nanu alabi ba yakuluna إن تتبع إلا رجلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون قال إذا كنا عظاما ورفاتا عينا لهم سنة خلقا إن كبولوا ليه شافوا قل كونوا هجارة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغدون إليك رؤوسهم ويقولون متاه ba kai dole musulmi kai imani cewa ana tada masu wanda suke mace a cikin kabari ba yau mai kurjuna min al'ajida su ka hannun an gane ila siratu kan menene mako wannan kasa kasa yiwu fidu na ko kashi a tana busarun tarakun villa ko to kai musulmi ka yadda akwai tada mutane daga cikin ina kabari to su kuma amma arna ba su yadda da wannan ba su cewa suke idan an mutu an tafi kenan an gane maganin kuwa so amma ayyukan musulmin yau akwai waɗanda da yawa suna lissafa maka kawai ba wata rayuwa bayan wannan bara ma misali yanzu misalin da mutumin da yake rayuwa amma karkashin cct kyamara kun gane maganin kuwa za ka yana kulawa saboda yin ofis ne ya san wannan kyamaran zai ja mishi matsala ne ila yana so ya wani algushi wani cuta amma in ya kalli kyamaran kuma ba zai ciru ba ko kuma a'a bai san inda aka saba amma dai akwai kyamara an gane magana tunda ci gaban gashi nan kala kala har akwai glass wanda suke recording da shi bidiyon ya kana kallon shi yana kwalliya ko yana daukan ka ne ya riga ya jona da wayan shi ta bluetooth application Allah ya sa mu dace to kaka tambaye ni yanda ake yi ba shine wannan ba to dai mu shahidi shine zaka yana me nake nan musamman ya san za a biyo sawu a dudduba an gane maganin kuwa to misali mutumin da ya tabbatar idan ya mutu bayan wani rayuwa da ya yi a ramin kabari za a ta da shi kuma za a yi mai tambaya from a to z za ga yana mai yake yana taka zanzan to shi ne ya ba asu man fil kubur kuma dole mutum yadda za a ta da shi bayan ya mutu daga cikin yana kabari to me yasa ake ce mishi azaban kabari suna kawo shi ba su ma kun gane maganar ba ana cewa ana azaba a kabari ba sai su kawo shi ba su waɗancan da suke cewa ba azaban kabari kun gane magana magana ce fa zaunanniya da suke kawo ta shubaha sai su ce to wanda kura ta cinye shi fa kun gane magana wanda kura ta cinye ai naman yana cikin ta kenan ko to ina ram kuma ina kabari wanda aka kona shi tokan aka birbidar fa ina ramu ina kabarin kun gane maganan kuwa ka san inda jahilcin sa ya fito fili jahilcin sa yayi kama da na iblis ya dan kenan uban aljanu da ya tsauna yayi kiyasi ya ce shi daga wuta ne da aka shi siniyo ne shi kuma baban mu Adamu daga tabo ne shi ko ƙasa ne an gane magana da haka shi ba da za yana senior da wuta shi kuma ya tsaya yana sujuda ma tabo to kaga ai kwakwalwar ne ta dole ya zama dolo garanti haka abin yake ba da za a yi mai kashewa ya zama shi ne ya fi falala sama da mai rayarwa an gane magana ko Allah idan yana faɗa mana ni'imomin da ya mana ba rayarwa yake magana ba an gane magana za ka ji ya ce shi yake saukar da ruwa ya rayar da ƙasa sannan ya tsirar da tsirrai ka gane magana amma an kawo magana wuta kuma ai bala'i kenan aka tawago to ya za a yi bala'i a ce kuma ta fi rahama kun gane magana shi tabo ai nan ne ake shuka ai mene amma da Allah ya shi ake shuka a cikin wuta ya tsiro shuka bishiya ɗaya ce da santana rayuwarta a cikin wutan jahannama ita ce bishiyan yan wuta ita jijiyoyinta yana cikin wutan jahannama ne shine abincin kasan ku akwai rikici Allah ya tsare mu amma to kaga kiyasin su to sai mu koma nawa Allah ya ba su man fil kuburi wadancan masu cewa to in ka ce in ka ce kun gane magana shi da abin da ake ce mishi shubha kenan yanwa kun ga kaman hujjan fa kaman abin a karba ko to amma ba hujja ba ce dalilin da yasa muka ce te kama da ta iblis kaga haka shi ya dauka kiyasin shi ya fita ko amma yayi wawanci ne dolanci yayi saboda kiyasin gaba ɗaya shirme ne wanda yake rayarwa mana yake zama ni'ima shine ya fi daraja sama da mai kashewa shi shi kenan shi wuta to haka ma wannan shi ya ɗauka shi wancan ya cewa kura ta cinye kun gane magana an sa wuta an sa fetur ko an kona tokan ya abin nan ko shi ya ɗauka gangan jikin ake ma azaba ran ce ka faɗa mun kuran da take iya cin rai akwai ta faɗa mun wutan da yake iya cin rai ya ci gawa ne gangan jiki amma baya cin rai tunda an zara rai an tafi da shi to ran ake ma azaba in ba haka ba maganan ko da ma da maganan za a dawo din kashi ne guda ɗaya fa ake maganan ya rage kara daddage kun gane magana tunda misali idan ba kamar annaba da wasu wanda Allah ya ware ba ai duk wanda aka bizne shi insha Allah in ya samu watanni in kaje za ga diyar daddage ko to kaga sai ka ce a to tun da ya riddige ba a azaban kenan ko to kaga ka sake fadowa ai fadowa shine ita ran ake ma azaba kamar yadda ni da kai mun yadda cewa yanzu da za a sari jikina zaka ji ina ihu ina neman agaji haka ne ko saboda akwai rai amma da na fadi na mutu ko ka sare ni ban ma san kai ba to me yasa ban ji zafi ba ai dai gangan jiki shine gangan jiki ko me yasa saboda ran ne ake ma ake ma azaba kun gane magana to ita wannan ran ne to abin da yasa ake kira shi azaban kabari ai hayatul barzakhiyya ce ai rayuwa ce take bainal akhira wa dunya rayuwa ce take mutun yake tsakanin lahira da duniya shi baya duniya wannan loman da yake tashi ya tafiya haka kuma bai je lahiran ba dan ba hura an tada ba an gane sai dai suna ce mata shimfiɗa ce ta kiyama cewa duk abin da zai faru a kiyama da bawa an gane maganan to shi ne zai faru da shi a kabari sai dai kuma akwai wasu maganganu da malamai suka yi na cewa mutumin da ya mutu zunubin shi ya haura oba ladan shi kaɗan ne sai zama ya yi irin wannan ayyukan alkhairin nan kamar misali haka rijiya ana shan ruwan kaga ana kai mishi mene kenan kamar irin shuka bishiyoyi ana sha ana tsinka ana sha ko ana shan inuwa shi ma aikin zai kai mishi mene kamar siyan alkur'anai ana karanta littafin Allah shi ma zai kai mishi mene kamar gina makarantar Kur'ani ko makarantar Islamiyya wanda dai jama'a suke amfana a addini yana can yana samun mene ayyukan alkhairi dai an gane magana to sai zama yana can ayyukan shi na sharri zunubi kenan ko an yi blokin an dakata saboda ai bai yi ba sharrin ba an gane maganan kuwa sai dai kuma ku sani fa wanda ya koyar da wata tsiya ya ka tafi fa yana ci gaba da samun kwamasho haka abin yake ai kamar mutum ne kaje yana ka Allah ya mun arziki irin nalajiwa ne Allah ya mishi arziki irin nalajiwa ne shi ma ya fanta ma irin nalajiwa ne to yanzu yana zunubin shi seti suke da nalajiwa ne annabi ne faɗa ba ni bane ki da maganar ta maka nauyi ko to haka kuma maganar take annabi ya ce wanda yake fatan Allah ya mai arziki ya ga wani bawan Allah mutumin kirki yana taimakon addini amma shi yana fama da babin shi ne shi amma ran shi Allah har ya ga zuciyar shi tsakanin shi da Allah shi alhaji wani yana ba shi awa da yake taimakon addini shi ma da Allah zai mishi yana sa ran haka nan to sai rinka samun ladan niyya to kaga shi kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma wannan yana sha'awar ne arziki irin na alhaji wani ya fanta ma irin nashi na ce fantawa na nufin ya ta zaben Allah shi kila shine kaza shine kaza shine ta almubazzaranci shine da irin eh annabi sai fahum su biyu da shi alaji kenan da shi wannan talaka mai kyakkyawan a mummunan sha'awa na wancan sabon ko ya ce a zunubi duka ɗaya ne sai a ka'idan masu imani su ba sa sha'awan dukiyan wanda yake fantamawa yana ta kashewa yana ta lalatawa ba sa sha'awanta ne kawai idan kana san aya ko na baran dan haska ma Allah cikin suratul qasasi a shafin da daga shi sai na karshe Allah ya fara kawo maganin karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa ta inna humul kunuz ma inna mafatiha la tanu bi irsi wati ulu kuwa id qala qawmu la tafra to bayan ya karisa wannan shafin aka budo ɗaya shafin Allah ce karuna da aka bashi sai ya ce wa mutanen shi da suka ce kai amma Allah ya ma arziki sai ya ce ba ku da tsini ne ba ku da dubara ai ka san ni ina da dubara ina da target kuma sannan na san harkar ni ma akwai irin su ko yanzu yawo shi wani ai bai da tattali ba zai arziki ba ni kaga ai duk abin da yake ba na tola ba ba na yi yana ta wani lissafi ka gani kuma na zo gyara wato mutane su gane gyaran gona ka iyawa ne kaza kaza yana ta wani lissafi kuma uban shi yana nan da talauci shi fa uban shi wanda ya haife shi kaga sai da ya aure uwan shi fa sannan aka same shi aka ci gaba da wahala da shi yanzu yayi wahala ya fi uban haka ne to wannan fikira din magana da shi ka bar ta tafiyar ta karuna ce kuma Allah da kanshi ya ce oh ji karuna da yake cewa wayo tsini da dubara iya nima shi ya tara mun wannan arziki yace ashe bai ga waɗanda suka rayu cikon ayan kenan wanda suka rayu kafin shi mun ba su dukiyan da ba mu ba shi ba wani zai ta lissafin to ya arzikin yake ana ta ragewa ne alaji waɗanda suka rayu kafin karuna duk wannan da Allah ya ce wa atai na wa minar kunuzi ma inna mafatihu majiya karfi sai sun wa ya ba karuna arzikin to shi ya ba waɗancan kuma sama da nashi kun gane magana yanzu misali duk irin dukiyar da su dangwata suke da shi ai ba lalai ne iya siyan rijiya na ruwa rijiya na ruwa in naira miliyan saba'in ba ba lalai iya siyan ta ba haka to Usman bin Affan ya siya kuma rijiyar ruwa zinaran da ya bayar yau ka bada baka miliyan 70 an cuce ka ne asalin cuta to kun san ko akwai abin ai kuce kuce kawai hakan ake ta taimaka ma addinin kuma kullun yana karuwa arzikin da a to ko anan din ba ba haka yanzu misali manoman da waɗanda suka dan wuce din yanzu ana maimaita na ce ana je ka tace goran ne kawai sai magada Allah ya samu dace so mu shahidin shine in ka gangaro nan ai ya fito cikin kwalliya da dawakai da isa yan zaman gari haka ba zan ce zaune gari ban zaba ko to amma dai yan zaman gari haka dai masu zaman dandali haka fira suka ce kai amma mu ma ina ma Allah ya ba mu arziki irin na kanuna kai yana da babban rabo ayan ne ba nake fassara maka a gurguje an gane maka innahu lazu hasana azim ba so ina so ne ka gane da manzal sallama yace da wanda yake talaka yake sha'awan alajin mai kuɗi da yake fantamawa yake tsiyan shi da kuɗin shi shi ma da zai samu irin wannan da ya yi irin wannan ita take birge shi kenan go sai annabi ya ce kuma su a zanibi duka ɗaya ne ta talakan da alajin in ce sai ka saga ni ce mutanen kirki ba sa sha'awan dukiyan a fantama a irin wannan haka wacce suke birge su ne dukiyan da ake taimakon addinin Allah akwai mace ko babu sai muka ce sai Allah subhanahu wataala a shafin an gane magana daga shi fa zaka shiga shafin karshe ne rabin ka gama kasa suke lalaji izifi 21 zuwa da biyu kenan sai alal lazina utu wailakum sawabullahi khairun wadanda Allah ya bawa ilimi da imani cikin mutanen a cikin wanda suke zaune kenan suka ce wannan ba abun burgewa ciki kaga su ba su sha'awan kenan ba suka ce wato yin imani da Allah an gane magana da yin aiki na gari shi ya fi alheri sama da wannan dukiyar na karun kaga bata mene ba kenan bata burge su ba to haka duk mutumin kirki baya burge shi wanda yake badala da dukiyar shi baya burge shi in kuka ga yana burge shi to mai zuwa sallah ne yasa akwai mai sallah an gane magana da an kira sallah zai mene shi ne suke ce mishi abid kenan mai ibada amma wanda yake da ilimi na addini kuma yake kokarin kwatantawa dukiyar wanda yake baya ka taimaka ma addinin Allah ba ta burge shi ko na kusa ko na nesa ko ya faɗa ko kar mene amma kuma duk mai dukiyar da yake taimaka ma addinin Allah zaga yana sha'awar shi ko da ko shi bai taimake shi ba kun gane magana Allah ya sa mu dace to kaga shi dama abinda annabi ya faɗa cewa wanda yake sha'awar alhaji wani mai taimakon addini suna da lada iri daya kun gane magana shi kuma wancan da yake son tasu zo da yake nan ko to shi ma zanubin shi ne saboda wannan mugun ninya ko da ba ba shi ba kenan Allah ya sa mu dace na ba mu ayi hujjan aiko can suna sha'awar na karuna saboda yancan ne su kuma waɗannan suna cewa bata burge su ba saboda su yan yana ai kaga da Allah ya shafa ƙasa da karuna su kansu masu cewa ilalai talana misila ba ku ce karuna suka ce kai Allah ya rafa mana asiri mu ma da yadda aka bashi aka kifa ƙasa aka shafe shi ne mu ma kenan da an shafe mu an gane magana sai kuma yanzu saka daina ba su me yake nan sha'awa saboda dukiya galibi halaka take halakar da mutane gaskiya ko wutan jahannama da suka tattauna da aljari me tace an gane cewa ta ni na masu kuɗi ne da masu isa kawai wuta ba aljanna kuma tace ni na talakawa ne da masu rauni ma'ana idan kika samu yan aljanna guda ɗari to in Allah ya kila ka samu biyu alhazawa masu kuɗi ba sauran duka talakawa dama ta su ce can gayyan take shi kuma alhajin ma ko zai shiga aljanna ba sai ya shekara saba'in yana gate ba in ji annabi ne fa sallallahu alaihi wa alihi sallam to ko yake eh amma fa an ce fa in Allah ya baka kuma ka je ka wadar wani fa a ka ci gaba da kulawa ana gyaggyarawa shi wancan za tsare shi a gate ne ana tambaye shi aka samu ya aka kashe shi kuma talaka yana ta yana shan suya Allah ya samu da ace amma dai talautin ba daɗi amma talautin da take hana kuma ibada kuma Allah ya tsare mu da ita ka za ga wanda gaba ɗaya annabi ma kai yana roƙon Allah ya tsare shi daga ita eh irin wanda zaka tuka mutai zaka fera surutu shi kadai Allah ya tsare alaikum assalam to to insha Allah
shi mu tashi game da eh, riba eh a game da internet banking mm idan ka sai kati idan ka ci bashin kati mm kati idan misali naira ɗari ka ci sai su baka misali naira tamanin da wani abu mm na farko kenan mm na biyu kuma idan kana da kuɗi kamar a ofe eh kullum za ga suna baka wasu kuɗaɗe za su turo maka kuɗi kyauta idan ka sai kati kuma a cikin wannan app din eh kuma akwai kyauta so ban san irin wannan ya suke a cikin addini ba eh to an tsofin zai zama daban-daban ne na farkon dai wancan shine ba ka sai abun su a bashi ba shine na faɗa mana kwanaki nake cewa akwai fatawa guda biyu akan hadisi guda ɗaya ina da lokacin baka samu zuwa ba ko cewa misali ciniki biyu an gane magana haka ne a sun siyar maka da abin inda za ka siya a take za ka sai kati a ofi a take na nawa za su baka in kasa naira ɗari idan ka siya take eh za su ba ka kyauta ne kamar kuma su kamar ya ta in ka ci bayan su su kuma za su za su rage ma wani abu eh su wa'yancan suna baka bonus eh su kuma wa'yancan suna ragewa eh to kamar wafe kuma da wani mai in ka tura kuɗi dubu goma eh da an tura dubu tara da ɗari tara da casa'in da tara eh ba za su tire min ko naira ba eh idan na tura dubu goma zuwa sama za su tire ma hamsin
eh to to bara mu dan mishi a hankali Eh, wancan na farkon dai in kama misali su ne suka zaɓi su baka wani kyauta a matsayinka na kwastoma wannan ba matsala ba kamar misali mutum ne yake sai da abin siyarwa haka sai yana so ya jawo hankalin mai siye sai ya mai rage an gane magana a hakan ya ci riba amma ya mai rage saboda ya jawo hankalin shi ba matsala ba Allah ya samu ya ce sai na biyu maganan cewa kamar na MTN Airtel da sauransu da suke yi za ka ci mutum zai ci bashi amma za su dora wani abu a kai haka ne shi shi ne nake cewa shi kuma wannan na yi mana magana a kan albayata ni fil bai'a yi kama da izi buy pay ne ko izi wa pay ne ko izi buy yawa shi ma an ce idan zaka sai kayan na miliyan hudu da zarar kana da kuɗinka a aljihu zaka ba su bai wuce an ce miliyan biyu da rabi zuwa uku ba kakan samu saukin kusan miliyan ɗaya kan mai bashi haka na ji labari ne ban tabbatar ba to dai mu shahid ɗin anan shi ne shi akwai malaman da suke ganin wannan ciniki biyu ne cikin ciniki da mana yadda za ka biya kuɗi yanzu a baka kaya haka za a bi ka bashi shi za ka samu an gane magana saboda faɗin manzon salama da yake cewa ya hani game da wato ciniki biyu cikin ciniki guda daya wannan daga cikin malamanmu na nan najeriya wanda na sai yake fatawan cewa ba daidai ba ne akwai malam jafar an gane maganan kuwa amma a cikin malaman kuma kamar da na faɗa mana wanda na ci dr sani rijiyar lemu kenan ko kaga na ibu malam jafar ne shi kuma yana tare da fatawan malaman saudiya su kuma suna ganin ba ciniki biyu ne cikin ciniki ɗaya ba ai misali ijewa aka yi zaka ce wannan wayan in zaka biya yanzu dubu ɗari misali ko in kuma ta kai zuwa sati mai zuwa ɗarinka da goma zaka bar kaga haka yi a musu kuɗi guda nawa kenan to wannan shine shi fahimtar malam jafar cewa ba kyau ba har daidai ba ne an gane magana a ƙarƙashin wancan da ya je sun guda ɗaya su kuma suna ganin a'a ya juya kuɗin shi da haka shi bai ci haram ba ya ci riba ne yarjejeniya ne almuslimu na ala shurufi suna kan sharɗin su da haka wancan fahimtar su suna fahimtar ba ciniki biyu ne siyan duka ya sai kayan ne biya ne kawai ya samu jinkiri su a wurin su ba haramun ba haramun ne ba kawai ta gaice an gane maganan kuma manyan malamai ne da duniya ta isa da su tun da saura maganar su bin basu ake maganar su wannan an gane maganar so kaga fahimta ne hadisi guda daya ma fahimta guda nawa to wannan kuma misali na sha ina kawo ba bukata ai ta ne ta abin nan ko to sannan sai kake magana mutum yana da ofeki da yayi da kudi haka masu dan nauyi sai ringa gana na kara shi wannan riba ne an gane magana to sai dai suna sai dai ka samu ko wasu ka ba su nan taimako ko kai wani aikin alkhairi malamai haka suka ce wannan riba ne shi ke tsaye abin da suke kara wannan riba ne shi ba riba ba ne an gane magana eh to amma ni kuma mun sani ba akwai wani tsari ne da ake shiga suke karawa a to ku ne suke muku ko alaikum salam a'a haka maganan take a ɗaya ɗaya akan maganar shi wannan ƙarin abu na ɗin ya danganta akwai wani tsari wanda ke yawanci bankuna wasu suna a cikin wannan tsarin ana ce mai mudaraba idan ka je za ka abin nan za su tambaye ka idan za ka shiga wannan tsarin wanda ke za su ɗauki kuɗin ka ne za su rika juya shi za su haɗa da nasu idan aka yi kasuwa za su kara maka kuɗi saboda an ɗauki kuɗin ka kema an juya an sa da daga to wasu da dama wasu bankuna abin da suke yi kenan sai su rinka kara ma mutum kuɗi ba
kai kai Malam Salim ka gama? Ka gama? A sai ka gama tukunna, ka gama?
eh to a babin kasuwanci a musulunci ba a taba kasuwancin da ba asara ba mun ɗan jami'in da na aiko? kai wannan sistem ɗin shine kama da na jayis kake magana ko?
na yawwa to ba a taba kasuwancin da ba asara ba duk kasuwancin da kaji an ce ma za a baka riba ne karya ne duk na ce ma karya ne karya ne ma'ana yadda suke kara maka naira ɗari haka kuma za su cire maka naira ɗari don an yi asara an gane magana? to amma ana ƙara maka an ce ana kasuwanci da kudinka ana samun mudaraba kun gane magana? shi wancan babin da shi ma sassalim ya kawo shine mu haɗa kudinmu mai kasuwa in mun ci riba mu in mun yi asara ka gane magana? to shi wannan a musulunci fayin haka ne mai kyau ne ka gane magana? to shi kuma wannan na banki da suke kullum sai dai a samu ka riba ba a mene kenan to ba a wannan a musulunci ba a taba ba kuma ba za a taba ba ka gane maganan da haka ko shi jais bank da suke magana to albani yana da rai yana maganan ba ba maganan wai ba riba a cikin jais bank ko yace ba zai yiwu ba yayi bidiyo dogo akai saboda asalin abin suka kalla to wannan kuma ba lokacin za a lecture bane kila ka ji abin ya ma sabo ko shi fa ilimi yana na ilimin shi Allah ya samu dace to sai dai kaɗan bambanci tsakanin naka da wannan shi kuma kai kana nuna misali yarjejeniya ne ake tsakanin mai sa kuɗi da na
na madalla to haka yarjejeniya da ku ni kawai na buɗe a ofe ne inda ina da kuɗi da yawa zan da kuɗi da yawa gobe eh kuɗi na su rabu yanayin dai kuɗinka eh yanayin abin da za su gado to shi ne shi kuma wannan maganan da yake maka malamai sun riga su yi magana akwai tsari ne da ake shiga abin da yasa na faɗa maka wannan shine ko ka yi da dubu ɗari biyar ni dai kama account ɗina idan zan ida miliyan goma gobe miliyan goma ne zan ganta ba ko ta zero ko kwallo ka gane maganan kuwa yasa ni ce maka akwai ai ni bani da banki sai wa biya GT na ma na daina aiki da shi ai ka gane maganan kuwa GT na ma duka na ga maka yawwa ofe ofe kuma ina ganin duka in ba har ma ya fara wannan cashless din ne nake da shi kuma ni ba ni ma da wani banki sai shi ofe komai daga gan ne ofe ne GT na ma na fara manta account number Zenith ko na watsar da shi to ga kuma ni in ka tambaye ni account number ofe duk abin da za a turo min ofe ofe ofe amma kuma in zai wata guda wallahi ba kwandalan da zai karu to shi yasa na tambaye ka ka gano maganin kuwa akwai tsarin da aka shiga ne gaskiya Allah ya samu dace amma ustazu salim naka na cewa bankuna suna shigar da mutum tsari cewa in ya yadda ai kasuwanci da shi to dole sai dai ya yadda fa cewa ranar da aka yi asara za a yi deducting a cikin kuɗin shi ka gane magana amma za a yi riba za a yi riba ba taɓa wannan kasuwancin ba Allah ya samu dace da aka tsarin da suke bi wannan kuwa daidai bane subhanakallahumma bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka